الحمد لله التي يملأ cewa idan ka aminta da igiya kamar za ka hau wani kamar masu hawa sama da yadda da suka sa igiya su kira su tabbatar ya ya ya ya ya ya rike wani a kawa sannan kuma su su su hawa sun san cewa in yanzu in kiwo ba su so ko sasa sun aminta da ƙarfin igiya dalam shi yasa masu tafiya sa sabuwar ɗawarsa a wannan hali don mai cewa da tsara sun tsara da tsara da tsara da saboda suna da wasu cewa ba zai tsaye a suna ganin cewa tana yi ba ta ke ba su to misalin ce wuri wuri ko da biyar ala ta rubuta igiyar din nan addinin musulunci alƙur'ani akwai munafuka a jiya na fahimtar a himmar ahlul bait akwai munafuka tsakanin ƙwarai da wani kamar wani wani ce a tofi wani wuri a yi wani wuri a ce wuri a sun ce arziki wani ruwa ya aka ce ƙanamin a wani ce akwai karo tsakanin ƴan igiyar ana da ma'aro sai kuma aka ce wala ta farraku ai wala ta tafarraku ana haƙƙi in ƙarin da ita da farko sakararren akan gaskiya ɗin nan wannan alhamdulillah ɗin ya zama wannan ya rufe wani abu da wannan in dai muka ga wato gaba ɗayan ku gaba ɗayan wani igiyar ana ɗin nan to aka samu rarraba da yake wasu wasu da ke idan aka haɗu gaba ɗaya aka rufe igiyar ba za a zama taimako na wani biyu ko uku da ya zaza amma in kaga an zama taimako biyu ko uku to wasu ba su rike ba ke ko sun rika sosai kuma a cikin tafsirin kuma ya ce ainihin Allah ta'ala ya san za a rawar shi ya sa ya yi da kada ba akwai ƙarfi masu da ya tsara cewa duk wani hali daga gani a alƙur'ani sai da aka yi duk wani abin da Allah ya hana sai da aka yi cika da shi duk wani hali daga gani a alƙur'ani to sai da sai da aka samu wasu sunan wasu hannun duk abin da Allah ya ce da ni sai ka ga wasu wasu kowane kowane shi ya sa ma hannun yanzu saboda gini da ba wanda zai yi sam sam sam akwai bukatar a ce makarar gani yana akwai bukatar a gama maka abin da ba zai yi kai ba kamar da ba za sa maka ka yi abin da ba zai yi kai ba kuma ba za ka abin da ba zai yi kai wanda za a ce misali ku daina dawo aka dawo ga ji an ce a daina kaza ai zai mu ke na aiko yawa to ai lokacin da kaga an ce ai kaza zai mu ai kamar aka buƙaci mun da ima magana kan cewa aka buƙaci yana da kan zawo ya ba abin da ba za ku yi ba to yanzu kamar yadda kasancewa ba a ce maka ga abin da ba zai yi ba haka kuma ba za a hana abin da ba zai yiwu a aikata don lokacin da kaga an ce an hana ka ko zai yiwu a aikata ne sai dai ka bai shari'a ba na nuna mene na shari'a ka ji tsoron Allah ya zama ba kai ba ba wai zama ta ta kawai ba da ma ba zai yi ba inda dama ba zai yi ba shi ke dama ba ba sai ka ce don an yi ana kuma ya ta wani mai faɗi dangane da inda inda Allah ta ga yake cewa wala wala an dinki wa Allah da domin ba ni a ba ka ba a wani matar sa ba ya ta ya ce ba wani da ba wannan ce an aiki an aiki da wani har ma mata biyu na annabi ɗaya an ƙora mata aure ba a yi gudun da ita ba sai mu da ala da su sai su suka zo su da ta zo ta ce ga shi ta ɗora ƙwarai ma ba da gudun ita ma ta shiga cikin mata hanyoyin da ba za a aure su sai su wani da ba na suka ba da ƙwarai da zai ba da gudun da suna yawa sai ta ɗora wani sai ya hau da ci ita kuma ta maka ya ce ta ba da ci amma an yi an yi saboda haka duk da kuka ji an ce kar a yi ko za ka yi wani yayi cutar da farraka Allah ya sauya za domin domin ne ne ce abai mun annun a san cewa su babbar ɗin sun saba wa Allah su su sani tsora kuma su sani cewa wanda ne farraka ɗin nan ya saba wa Allah mun ga yau ce domin sai za a ce kada ya Allah ya san za a yi a mun an yi wani wasu kalmar da ba ɗin suka ce zuwa ta gane hikima a annabi ce kar a yi alhali ya san kuma za a yi har yi rukunan kan kana madan da ka yi kuma ya san sai hujja ne akan cewa abin da ma ba ba mai kyau ba ne don ya zama hujja ga waɗanda a kan wanda suka yi ya kuma hujja ya zama hujja kuma a kan wanda suka yi da ainihin suka yi wanda suka yi suka yi ko ya san cewa za a rarraba shi ya sa mai ce ko kar a rarraba ya ce musu karfa to dangane da abdullah ya ce akwai wani da bangaren wanda suke sun fito da tun abdullah waɗansu suna kawai don kaji suna da alamansa واعتصموا بحبل الله جميعا bayan da muka karanta shi nan akwai wata wata waya da ya kawo da cikin kafi don tsawon gaske wanda yake yana da tsawo amma tun da ainihin ya da kwakwasa da wani domin da kuma mai kone da kai wa yau da wani ba wani ba wani ya zo da tafsirin wannan hamdulillahi abu da zan farko ba da ana kana da gudanar nasu aka ce ainihin waɗansu mutane daga daga yaman sun zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam suka ce shi Allah a cikin kayan da ya ko makafi da wani abu da wannan a cikin gaiman mani ne Hebat. Apa kita berhebat dengan pemain. Soalnya seperti itu betul. Kita share sama semua. Kita berhebat sama semua. Dengan mengenal pemain. Sekian dengan pemain ini kau pesan waktu semua kamu belajar. Jadi ini is members of this OET daga jabir bin abdullah ansari ya ce wasu mungun mutane wadda ya kira su mungun mutane ne jakaru ke nan da kan kalmi su suka ce wata wata ko wasu kawai tana kake ce wata a tsara yau sun zo da manzara sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga cikin jama'a ne ma sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce su yace da ja'akum ahlul yawm yabsuna basisa kamar kan yawm da za su zo suna tafsisi wani abu da ake cewa tafsisi ne kamar korar mai kana masa kamar magana kyau sai su zuwa korar da wasu a ce bis bis bis sai a ce yana tafsisi in suna kora shi da kai amma akan ambaci magana mutane suna suna magana suna ɗaga wuri ana ce musu yau suna ko wai yin girbi da ana yana mai cewa yau suna da sisa sosai da suka shigo suka shigo wajen da ana sanar ba a mai wani sai ya ce musu kawun raƙin ƙarfin kuru murasafin iman min gurin min gurin masu da ƙarfin sarki na ƙarfin masu da ƙarfi wa ƙarfin wa ƙarfin sun amma irin su ne musu ya ce ko mutane ne wanda suke masu raushin zuciya imanin su na da sauƙi rasa ya tabbataccen ya tabbataccen imani daga cikinsu akwai wani mai su akwai masu masu wanda shi zai fita a cikin mutum dubu saba'in zai taimaki halifa kuma halifa wasina suna ɗauke da takubar su ta ce su yi kumar miski takubar su miski ya wada Allah ke na ya ga ainihin aikin takubar da sa ce shi miski ba miski na yi haƙi ka ba turare ba sai suka ce ya rasu da zai ba ma wasu yi ka suka ce waye wasu yi ka sai ce kowar da zai amara kuma za ku da ƙin sami wanda ne wasu yi ka sai ce shi ne wannan da Allah ya ce ku ƙin sami da shi قال عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا kun ga wannan ya nuna hamdulillah da wani mutum shi ne wannan da Allah ta'ala ya ce ya mutum da ya rubuta shi karwarwa suka ce ya rasu Allah bayyana na ma'adar hawa suka ce ya rasu Allah bai kama wannan wannan mutum me wannan igiya ya sake cewa da su shi ne faɗin Allah ta'ala illa bi hablin min Allah wa hablin min nas wal hablu min Allah kitabu wal hablu min nas wasi igiya daga Allah shi ne littafin sa igiya daga daga mutane kuma wasi kamar kamar fasaran ablain ɗaya hannun Allah na ya hannu sai suka ce yara sun lawa mu wasu yin karkara kowane ne an zara da ku ɗini an da kowane nafsin ya asarata alama faruɗi jami'in na a sa fasarar jami'in na ya kawo kare kuma shi ne wanda ainihin rai za ta gudu ya ce ya kai tuku na inda su saka cin rai na gani da jami'in na shi ne jami'in na wani ne na wasu yin gace shi ne jami'in na كما يقول لهم وما جنب الله هذا هو الذي يقول الله فيه ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا هو وصي والسبيل الي من بعد شيني وسيله شيني كما تقلتي يزوى بدين بعد كما شيني من أزال بذلك يا إنما يا أو سبيل الله تعالى هو سبيل الله تعالى إنما يا sai suka ce saka ya rasulullah mu gudun da ke da wanda ya koka da gaskiya a wajen mu nuna mana shi muna cikin ganin su don sun kawo su sun gane mutum ne ba ba kina bai zo mutum nuna mana shi muna cikin ganin su sai mun zaɓa ce wanda zai ne alalula ayat da mai mutu wasu sani fa inna zarfin laini nazara man kana lahu qalbu aw al-qasar wa shahidun عرفتم أنه وصي كما عرفتم أني نبيكم shine wannan wanda Allah ta'ala ya ce in ya sanya shi aya da duk wani aya a sarrafin gudu da alamu da za ka iya gane su gane alama za su iya gane shi kuma ruwa da ruwa ne ruwa da kalbin da zuciya awar ƙasar a ko shi hijin to zai gane shi kamar da ku gane shi sai yanzu na kuma da ku gane ni a ciki ni a nan ku za ku gane sai ku sai suka shiga sosai ba ta hannun da su ne wa ta sarfa wani wujo sai sai ce ba ku sai ce to ku bincika sababba ku san duk da wasu kogi fa man ahawar ilayhi qulubukum fa innahu huwa la anna allah azza wa jalla yaqulu al-afidata min allah jabuluwa su kuma ba duk ga wani mutum ko ga alam ko na sai to ba sai da shar da sai mutum ke ke ke saurari ba kowa ke sai su in mutum da shi wani wa'annan mutanen mazala ya rabe su ya rabe su ya ce su kawun rakin hukumu za su yi imanin min hukumar masu ba ya ne da mutanen jirgi to a ke ce kudu wa'in ko ga wani ko ga zuciyar ko ya karkata ko na son shi to shi ne ومن أبدة من الناس دعوا إليه إليه وإلى وليته يجي سي أبو عامر الأشعري يمين إن أشعر من أشعر قليلا قليلا قليلا تتيما تشي أبو عامر شنو أشعر سيني إن أشعر أبو قذر على الأولاني وشكمي بخورا تزويا عثمان بن قيس أتكلم بني قيس دو arafa kuma wani tsoron mutum da ya ɗauki arafa al-dausi ya ɗauki dausi lakin bin alaka kuma shi ma ya ɗauki jama'a sauro suka kabila kabila kowanne da shugabansu sai suka shiga ruwa mutanen bane su duba wannan su duba wannan sai suka ga wani wani mutum da suka ga shi da kwacin suka ji kayan shi Workman Group wanda su ce a gefe da ta nasu kowace. Ya ke suka da suka ce ya rasu da suka ce wannan mutumin mun ga zarfan masu rashi sai suka nuna sai suka nuna wani mutum amma na san kasan mutum sai mu fara ce an tunu wabatula in arabtum wasiya rasulillah aw la an ta'arfu wa bil arabtum arabtum sai ce kai nun ba shi ne kamar zabo shi irin irin yanzu a wannan karin zamani in ka ɗin cin mutum nun haka ma ce ba era al'adar ta zamani zaɓaɓɓun mutane ne ya ce ku zaɓaɓɓu ne zaɓaɓɓun allah tun da kuka gane wasiyin manzo allah ya kuka ko gane shi kafin a nuna muku shi a duk gani sai suka shiga kuka kuma su yi mana da kashi da kuza Allah da kina suka ce ya rasu na zarna irin kuma kadan ta illa kun kulubuna yake kici ya ya rasu da mun kuka mun kuka ne ba wanda zuce mu ta karkata da sai zuwa kai shi sai shi wannan ma da ina da rajin kuma kuma ana kan musu bayan ja shi aka ba da nan أكابدنا وحملت أعيننا وبرجلت صدورنا حتى كأنه لنا أظن أن عنده ورمه yace ba da wani lokaci ba da wani lokaci da wani ran da yana da shi ba sai muka da wani mutum sai muka ga shi da wani ciki har muka ji tsoro har zuciya mutum ta kada sai muka ji kuma har ina idanun ya ruwa hawaye ya ruwa muka ji zuciya mutum ma sai muka ga shi kamar uwanmu ne mu ya aiki وكان النبي صلى الله عليه وآله وما يعلم تأويله إلا الله ورسوله فيه أنتم منه بمنزلة ابن سبق أمركم بهذا الحسنى وأنتم عن النار منقذ lalle wannan irin wannan tawilin wannan ta karma Allah manzo Allah ya musu magana da Qur'ani ba ba ba mai sanin tawilin sa sai a wasu ku ne kuna matsayin da ainihin سبق لكم يعرفنا عنه أن لا نقول yace wa'annan mutane suka kasance babu da haɓa da kuma musamman musamman hatta shaidu wa'annan mutane a kabata suka yi wasu hatta shaidu ma amirin dominan jama'a wasu biyu ko kutubu bisa biyu na rage wa'in mutanen da suka zo nan ana suka kasance tare da annabi suka yi yaki jamar da shi wajen taimaka masu kan suka yi yaki su fi zama da su ne suka sha bayan wa kana nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bil janna wa akhbarahu annahum yastashhiduna ma'a ahli al-kitab kuma annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce yana mutum annabi ya ce wannan da yawan suna da yawa idan masu cewa ashirar da mutum su ne to ku je ku rubu wannan hadisi mutum nawa ne wannan duk mu shi ne mutum ko wannan an nuna kowane kabila ya ya da jama'a kuma aka ce a cikin su za a sami arzon su wanda zai zo da mutum dubu saba'in ya taimaki halifa wasiyarsa wala da wani yana da zaman da yana kayan to kaga mutumin kirki ke gane wasi maza idan zuciyar da ka kokoro sa ya da bai da yi kokarin da kwa gidi sai ji baya su wannan ruwaya wanda daga daga littattafan mutane akwai domin cewa mun kasance kuma aka yi yaro ana ana ana dan zato zato game da su wannan yaron an halatta ne kuwa ko ko wani ta tsakanin an yi wa yaron nan da zan mutum ko ko tun yana da wani yaro sai sai sai sai من ولا يبغضك إلا منافق علامة الإيمان حب علي أما علامة النفاق بغض علي لو كنت من ظهر أن يقول أتكلم تصور أنا أتكلم على أرض الأنفس إن كنت إن كنت سمعاونا نغني لمن بعد يا أخي wani ne wanda manzo Allah ce da wanda za ka lam yi lam yi mu'minin ba'di da ba dole ba za su mu'mini ba ya zama mizani sanin waye mu'mini to wannan kenan wannan ayatun ya kawo shi ne akan fassarar mata sun mu'mini wanda manzo Allah ce ainihin shi wannan wasiyar nasa shine hamdulillahi kaga kaga an ce maka alhamdulillahi alibin abi talibin ne daidai in an ce maka alqur'ani ne daidai aliyun mu alqur'an wa alqur'an ma ai hadisi manzo Allah ne cikin da aliyun mu alqur'an wa alqur'an ma ai ba za su rubuta ba sai sun rubuta sai sun rubuta wannan kuma shi kuma shi ma abai batun numani din ne shi ma da sinadinsa daga alilin da kusai alaihi salam ya ce manzala sallallahu alaihi wa sallam wata rana yana zaune tare da shi akwai sabansa a masallaci sai ya ce ya tulu alaikum min hadar ba da rajulun min halin janna yas'alu amma ya'ni ya ce wani mutum zai fito muku ta wannan ko wajen nan wata ko shi wannan mutum yana ɗan ɗaya ce ya jar shi in ya tambaya ya tsara ma maya ba ya tambaya da ne ya zai tambaya ne dangane da maya ne abin da ya abin da ya muhimmi zai tambaya yana tambaya dangane da abin da ya dace alhim to sai ga wasu mutum ya wani mutum ya bayyana dogo ya yi kama da bamudar mudar kabilan kabilar larabawa ba su kai daga cikin ƙurashi na cikin mudar wanda suke nan yi ɗan larabawa suna da ƙabiloli daban-daban don ɗaya ne kuma kowane ƙabila ta da rasa rasa rasa mudar ƙurashi na cikin su ma ana aka kira wannan ba ƙabila ake ce mata ba ana ce ta karɓi ta wuce ƙabila don a cikin akwai akwai akwai hawa-hawa na jama'a akwai sha'abu ƙarƙashinsa akwai ƙabaɗin akwai buku akwai kasa na kasa a ganyen yanka to madar wani yanki ne na mutane to ya kamata da kuma madar ya ala da ala su madarawa suna da ɗan tsoro ban san yanzu ba wancan lokacin yanzu za a kuma su mutan can a wartayya da mutanen can da can da can da an yi musu ya kamata da kuma da shi ya shigo dogo kaga ba su san shi ba ke sai ma manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya zauna sai ya ce ya rasulullah in sabitu la azza wa jalla yaqulu bima anzala wa tasmu bi hamdillah wa la taqrabu wa ma hadha al-amr alladhi amara Allah bil iltizam bihi wa alla natfa natfa anhu kaga shi da wasu kaga wannan shi ya taba ya tsada amma ya ne kamar yadda manzo Allah ya ce ga babu wani mutum daga cikin aljanna zai tambayi abin da ya dace zuwa gurin bin zai mu ya gaida masu ala ya zauna ya ce ya rasu da la na ji manzan allah in na kana na ji allah ta'ala yana cewa da tabbas sun wata sun wani da zai jami'a ba ta kawo wa menene wannan abin da ɗin nan allah ya kunce mu da mulki kuma ya kunce mu karfa faru da shi sai manzan allah ya yi shu na ɗan zamani sannan ya ɗauka shi ya ɗaɗa ya zance yana ce ba a ɗaura da zuwa manzan allah ya zuka da kashi ba ni ya ɗan zamani sannan sai ya daga kasa sai ya nuni sai ya sai ya daga hannunsa sai fara ɗauru da nan ya ce ba a baraka rasulullah sallallahu alaihi wa alihi maniyan thumma rafa ra'sa wa ashara bi yadihi ila ali ibn abi talib kai tsaye ce kun ga wancan sai wancan mutane sai na kai ta musu ba ta yi ba ta yi wannan kawai wannan mutumin allah da ya sa amma ya ne وقال سيتي هذا حبل الله الذي من تمسك به عصم به دين دنياه ولم يذل به في آخرته wannan shi ne igiyar allah nan da wanda ya rike shi zai katange shi a dininsa kuma ba zai fitar da shi daga lahirarsa to kaji sai wani mutum goye zabar sai ya kama gigan amirin yana cewa na rike na ina tare da kai na rike igiyar allah igiyar manzo allah sannan ya tashi sai wani daga cikin mutane ce mazara english in tambaye shi ya rasu da alhukumu ba a samu an yi tsakura ne in ji in roƙe ne in ji in roƙe wani mutumin ya nema man gafar allah sai mazara ce idan to to ta ji ruku muwafaka ce in ka in ka wakar da ya samu zai mawafaka ya ce sai mutumin ya fita sai ce kawon allah ka roƙa ma allah ya fi ne mutumin sai biyu ya ce mishi an fahimta kama kala ne da kuma da shi da ba da yawa wa alibu ma ko da ka ji abin da ka fahimci abin da mutum Allah ya gama da nuna ne ga musu ba da na ka in kunta mutum masakan da za ka haɗu ya zuru na wa wani za ka laye zuru na to ka ji in dai ka rike wannan idan ka zaɗa ba da daga in ko ka rike ba ala ba daga ba wannan a cikin amali na amali shek balabir da ismailisa ya ce wanda suna umar bin rashid abu suleiman ya tambayi جعفر بن محمد عليه الصلاة والسلام بن جديد ثم لتسألن يومئذ عن النعيم ومن أمر بن جديد النعيم منين النعيم؟ قال نعم النعيم بشمون منعم نظر نص وي وي لتسألن يومئذ عن النعيم وسي سي وي سي سابع نسكتشي مسكتشي هو نعيم daga rabta daga takobi sai dabino da ruwa aswadai muna da tare da takobi muna hawa da dabino sai ba sai manzo Allah ce ba Allah ya wako ruwan sanyi ba ya wako ba ku shi ruwan sanyi an taɓa yi mamu zaɓar da ce wasu ba da nan da ya ce sai ce kana ganin yanzu idan ka ba ku ci wani ka je ka zama ku sai ka kawo muku da rana in yi maka goli ya kyauta ya zo ka ba ka ba ka zo ka sai aka ba ka sai sai ka ba ne ba ka wasu an ba ka goli sai maka goli ya ga ya bai ga mutumin abin da ya abin kirki ya bai ka zai mutum ya yi maka liyafa sai maka goli ya maka liyafa ya yi abin kirki suka ce idan a wajen bai zai ba ka ba zai kai ba Allah ta'ala ya ba ka wace ya yi maka goli Dice, pues sí, te digo la verdad.
cikin akwai kasa'is
to shi kuma ya kawo da isnadinsa wani wani wani wani ya ce ainihin ayi kare da abin da ya ce ainihin daga abin hasan a cikin ya ba da bayanin wani cikin hudubar da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi yayi a yayin rashin lafiyarsa a cikin ruwayan aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi ya ce quli ali yana da Abbas ku kira ni min amina yana da Abbas rahimahullah sai su aka ji aka kirawo Abbas da shi da Ali sai suka alaihi salam sai suka ɗauko shi suka ɗauko shi masallaci sai ya sallah da mutane wato sun ba sun ɗauke shi can ba ya ya ya zo da ke kawo ɗan su ana amta Abbas da yana ɗaya yana kira kafa da yana da ɗan da yana kura da Abbas da sai suka yana taka amma da saboda raunin rashin lafiya sai suka fito da shi to sai ya tsara da mutane- mutane yana zaune sannan aka ɗaga shi kuma aka ɗora shi akan mubar bayan ya tsara duk mutanen madina suka ya taro ba wanda bai fito don ɗaya ya ɗin ma ne da maza Allah bai bai ya daɗe bai fito wanda fito duk kowa suka ce ba wanda ba ko kaki har nan a a wata ya ce irin kamar ɗaya akwai ba akwai wasu matan da ba su fita mun mai wanda muke ce musu ke nan matan ku nan a wata yana matan da suka girma su su yi aure ba ba su fita waje to irin su har su ma sai da suka fito suka suka zo ana suna ata ta hoke hoke ana yin su da inda daga ganin yin yadda wani ala yi da rauni da alama ciwo ya yi tsare to shi ke kowane ainihin rashin abace wato kowane rashin abace ana ta kuka sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sai ya yi ya yi musu kuka wani lokaci magana sai ka kuma ya shuru sai sai magana sai ka saboda zafin ciwo da abu ba magana tana tafiya ne haka sai ce ya ma asharar muhajiri na wakansa wa man alfi wa min ala wa sa'ati hadhihi min al-jins wa jinn li ulul shahidukum ghaib ala wa inni qad alfi kitaballahi fihi nur wal huda wal bayan لما فرض الله تبارك وتعالى من شيء حجة الله عليكم وحجتي وحجة ولي وحجته yace ya ku mutane ya ku mutanen jama'an muhajirin da ansar da duk wanda ya zo wannan wuri a yau kuma wannan sa'a na mutane da aljanu wanda ya kuma ga a wani aljanu ma da wanda suka halarta da na mutane da aljanu to wanda ba shi kanan ya isar ma wanda wanda ke nan wanda ke nan isar ma wanda ba shi ku saurara waɗanne ƙarƙarar fikin kitaba na bar muku littafi fihin nuwar wal bayan a cikin littafin Allah na akwai aski da shiriya da bayani bayani ne ma fara da Allah tabaraka wa ta'ala min shi duk abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya fara hujjatul lahi alaikum wannan littafi shine hujjar Allah a kan wa hujjati wa hujjatu hujja ta kuma hujjar magaji وحللت فيكم العلم العلم الاكبر علم الاكبر علم الدين ونور وضياء منابر وببان ببان علم علم علم وطن ببان علم ما علم اول اكبر نابر ببان علم علم الدين شيني علم الدين ونور الهدى شيني اسكن شريعه وضياء ونور وضياء ولا تمشي ne ala wace abubuwan su tsakanin nuna da daya hasken addini wa kuwa alibin abin tsari shi ne alibin abin tsari wa kuwa hablullah shi ne igiyar sannan sai maza ta karanta wannan aya wa ta sumu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu wa qulu ni'matallahi alaykum idh kuntum a'da'an wa bayna qulubikum فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله آيات الله لكم لا تبالغوا أيها الناس هذا علي من من أحبه وتولاه اليوم وبعد اليوم فقد أو بعد ما عاهد عليه الله wannan shine ne wanda ya so shi ya bi shi kawar na abu ya bi shi a yau da ba ba da yau kuma bayan yau ma ya bi shi to shi ne wanda ya cika alƙawarin da ya ɗauka wa Allah wannan alƙur'ani ne ko a wa da ma a hada alai gurna a cikin su a ayar da yawa alƙur'ani ce a tsoron da mamu alai gurna amma dai a kira a cika amma alai ne a ko asar mukulan shi ne wanda ya cika wa alƙawarin da ya cika alƙawarin da ya wa Allah ومن آدى وأبغضه اليوم وأدرم جاء يوم القيامة السم وأعماله جدله إلا الله wanda duk ya gaba da shi ya ƙi shi yau da bayan yau zai zo ranar alƙiyama kurma makaho baya da hujja wajen Allah wannan a manakin na ibn shahar ashur shi ma da isnadin su ya ce muka tsallake sinadin amma ta na wani abu ne ya kuma tsawon kara sun je kan babban wanda aka fito da wajen shi daga ce daga abdullahi bin abbas ya kawo dogon isnadin kafin ya zo sa'id bin jubair da daga abdullahi bin abbas ya ce muna wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sai ga wani balarabar koyi a arabi balarabar koyi sai ya zo ya ce ya rasulullah sabbi ito ka ta kulu wa ta zubu bi hamdulillah ya ce wa ta zubu bi hamdulillah jami'a wai na yin gabar ba ka san ba kawai ya rasulullah sabbi ito ka sabbi ito ka ta kulu wanda wancan mai ilmi mai ce ba Allah ya ce ba littafin shi kura ko shi ba ta karanta shi ba ta samu bayan Allah ya jama ne ba da ce Allah ne amma yana da kwanci na ji karo cewa ta samu bayan Allah ba ma hafiz Allah da bai na aka samu bihi a ta farko wani lokaci mutanen wata ko da zaba annabi da ya kuma sun zubo bihi ba masa hadimi idan ke suka so su tambayi annabi wannan abu sai su ji nauyi suna son su amma sai ka gaba kawai kawai sai su gaba sai su suna jin kunya su tambayi annabi kawai sai kawai su kawai sai da suka suka wannan ya fi shi to su suna jin kunya a ƙarshe kowa kuma kawai ya ga bai fito gaza to shi ke nan sai ce na ji kana cewa ya ta samu mu gaba da lalari me ya gaba da lalari ɗin nan da ba mu rike fadar ban nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa alihi wa sallama yadda hu fi yadda aliyya wa qala tamassuku bi hadha fa huwa abdullahi wa ta'ala sai ce ku riƙe wannan shi ne igiyar Allah cikin irin wannan a mun karanta a ya shi akwai a cikin tafsirin a shi aka wani wani wani wani wani wani wani ya na wajen ce a ne abdullahi da su ba ta cikin wani abdullahi ka sun ka sun wasu ba za ka kawo wasu ba akwai wannan ibn shahar ashur akwai shi da ruwaya da da ya ce da wani da suna da su cewa wani wani bai kauye wani arabi arabi kauye ya tambayi manzo Allah dangane da wannan aya wa ta sunan da Allah ya bi sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi ya rike hannun Ali alaihi salam yace ya arabi hada abdullahi fa'ata simbi kaga wancan ya ce ya ce wannan shi ne hablin lahi da masu kome da hada ya ce da masu kome hada ba hada hagu a hablin lahi wannan kuma sai ce ya a arabi ya kai saboda ba in ka ce mishi ba arabi a arabi ba ya kara da shi ba shi ba ba shi ba dama ba arabi in ka ce ya ayyuka a arabi ba zai ce maka ne ne ka ce ma arabi shi ya yi mishi sai da da da zargi ne ba ba ta tsara da ya ce ya arabi ya kai ba arabi kaga ba arabi muka ce wannan wannan hasatan balarabin ƙauye ne ake ce mashi arabi kar ka ce mu duk ba ƙauye ba arabi din balarabin ƙauye har yanzu
yin
yana nan da kaushin da nasu da kuma amma dai akwai- yana da yana da in akwai matsala da shi ba akwai shi kuma da wani akwai sabuwa in ya in ya tsirka gaskiya ne ke wani gidan ma akwai akwai wani matsala ke da ya gargaɗin hukuma ce ku yi hankali da wannan na hau saboda ba kawai ya ke karɓar gaskiya ba kawai har ba ba na wannan ba ta fara shiga kawai shi ba kawai ba ke karɓar gaskiya ba wannan wani matsala ke ta amma abin da ke yi ba kawai in ya kama gaskiya da gaske ne ba ta ba to shi ba in ba za ta bar kawai ne in ya ce maka kaza an gama ni ce ba zan yi ba zan yi ni ce in kaza an gama ne amma kuma ba a ji saboda yana da kaushi ni ce ka mutu dama kaza zan yi gawa don da gaske ne shi ba ya kama ka ba hawa saboda ka in in da in da ya je maka alƙawari zai cika maka amma dai yana da kaushinsa to shi ke da shi shi ba ya kai arabi sai ya nuna yake haza abdullahi ba a cikin mai sai arabi ya duba ya ce fadar arabi min karni aliyu wa tsarar da sai arabi ya sai ruwa ya ce allahumma ni in ni ushtuk an ni ta san ta biya to kan ya ji ba kawai ba ya ga ranar ba ta rike gaskiya kawai da zuwa ce ya ce Allah kai shaida na rike igiyar a rasulullah ta man sarrafu an yanzura ila rajulin min ahlil janna fal yanzur ila hada wanda yake son ya ga mutum daga cikin aljanna ne wannan ya kama ma'ana sai ce kuma ibn shahar ashir ce shi ya wannan waya an same shi daga imam bakir da imam sadiq da imam wannan to wani lokaci nika zo in bayan mun gwada wannan tafsirin wurin mu ne ta yi wuce nishi tafsirin daga tafsirin sa'adu na ahun suna wa jama'a shi ma a fassara mu a tasirin bihamdillahi da ne a malakar rahu ya ce abdullahi da tin dinnan iyalan ayyun ayyun iyalan gidan annabi su to tsara ne ko cikin da ke ramu su to haka nan insha Allah hada da duka akwai wani sun karatu amma zan bari hakan ya isa insha Allah yanzu aka ce maka kasar Qur'ani muka ce akwai tanzil da tawo tanzil shi ne akan wannan ma'ana da kasar Qur'ani su lokacin da ake saukar da Qur'ani su sabin da yake da ana karanta ko wani kwana ya san me take faɗa saboda mene lokacin da ake saukar shi sun san ayin da aka aje shi sun san yana nufin menene saboda haka mu ne yanzu sai an fassara to akwai tanzini akwai fassara da ake ce mishi tanzini ma'ana a kan wannan ma'ana a saukara akwai ta'awili wanda yake an awwala shi ne ba kan wannan ma'anan ba ne amma sai aka gaya in aka kwatanta shi da wannan ya ba da wannan ma'ana ta'awili an fahimta to wannan da muke karanta tanzini ne ko ta'awili Tanzini. to bayan an ce kuri-kuri kuri Allah kada kwararra sai kuma aka ce kuna da iman da Allah ya muku kun karanta wani masu muku da ya yi ke gaba da ba kwadawa za mu huta sai Allah ya samar da ku kuma kamar yadda Allah ya bayyana mu ayoyin nan a nan haka ne ke bayyana mu ayoyinsa domin ku shirya domin ku san yin shirya ku kama to sai aka ce wani wani mummuni wani takun min ummatin da wani ila alkhairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun iyali ba su wani ya yi wani ne iyali ga mummune ne tun ce bayan da kan ce musu ita kula da ƙarfi ba za ta mutu da ya wani musu kuma ta zo da wani layi ke bi ba za ta kawo sannan kuma sai aka ce wani ta kummin hukuma ya zama a kokansu mutane umma ana akwai akwai dukkanin al'ummar musulmi ana yace musu umma al'ummar musulmi to amma wannan wannan aya ta zo da min min ko umma kaga ko umma sai aka ce kuma a samu wata umma ce kaga umma ce kuma wasu wasu wasu wasu mutane ne ba duk cikin ku bane ya zama akwai wata umma a cikin wasu gungun mutane ne cikin su waɗannan mutanen ne ko ne da alkhairi su rika kira ya zuwa da alkhairi wa ya amuru da birnin ma'ruf su rika umarni da ya wa ya ma'ruf da adadin munkar suna hana ko ulaika humul muflihun irin masu waɗannan su ne masu babbar na Allah kuma mata da rabo da wannan wannan umma din asalar da ta ke ba da wannan aiki ta ta rabo nan da yi nan da mu yana cewa wa alwar bil ma'ruf wa la ma yajibu bi umur bi qarina wujub al amr yawa dikan wannan ainihin wanda kuma ko koma kan wannan ka fadi bayan muka ce iktasimu din nan iktasimu la tabarru ana cewa sai ka ta zama bin wujub wannan kaga iktasimu din nan ya zama wujuban bi iktisami la tabarruku shi kuma da gani na ayi na da haram da kaga wannan ilza mai bi Allah menene hukunci wajibi dole hani da tabarruka kuma menene haram to wannan ma sai aka ce amru bil ma'ruf din nan shi ma wajibi wani ne bai hauka kowa ya hauka wata umma ne a cikin umma amma wajibi ne su tsaya da wani wajibi saboda mene tun da aka ce ai umarni da wannan ma'rufin ya nuna wani ma'anan ma'arufi a nan abin da ya zama wajibi ne tun da ma'arufi yana da yawa duk abu mai kyau shi ne ma'arufi duk abu mai kyau ma'arufi ma'anan ma'arufi da abin sani ainihin lugan ƙoro sani ke ƙoro sani ana ce ma al'ada ma kamar ƙoro a ce ƙoro al'ada ne yadda aka saba abin da aka saba ake shi ne ƙoro to ma'arufi abin da aka san shi mun kare mu abin da ba a ake musu shi in mutum ya shigo misali da wani irin shiga ya sa wani irin riga idan irin wannan rigar dama akan sa a nan mene ne wannan ya zo da ma'arufi idan ya zo ne wani irin shiga ba ba hana wannan shiga ba wannan na yan iskar kanada ne wani amerika ko wani irin abin nan duk ba mu san shi ba ba san irin wannan bai wani kowa da shi aka yana kama shi wani kano na musu kuma wani shi ya ba wani to wannan yanzu da ya zo da shi mun ka abin musu muna musu ne kamar ya wani irin shiga wani ne amma in yi zo da abin da aka sani wannan abu asalin karmar kenan to amma a nan tun da aka ce ma abu ne kaga ba urfi na al'ada kawai abin nufi abin da ya zama lazim a yi wajibi ne duk da ba abu yana iya zama wajibi yana iya zama mustafi yana iya zama haram ko munkar yana iya zama haram yana iya zama makaruni yana iya zama ma haras tunda akwai haras din da yake ana inkari ba haram ba ne amma ana musu kamar mutum ya zama bai dace da shi sai ya dace da wani bai dace da wani akwai akwai abin da in in wani yayi ba wanda zai ba amma wani yayi sai a ce kai kamata yi amma ana jiran mutum liman ya fito ya bada sallah kawai ana zaune ana jira kawai sai ya zo ko ya zanzare ya sa shi ya zanzare ɗaya ba ku ba ya ce assalamu to a nan ya ga gai to amma tambaya haramun yi ce da wando a da zanzarewa haramun to amma ka gani na in yi wannan ba Bulan ni juga kau boleh ni. Ya tak terbayar ke cibi lah. Eh, dia saya ubah ke cibi. Bukan ke, dia tak saya cakap, eh, haram ni. nan ba al'aura na suka ce an bari tsakanin sa mutum saboda ne kaga ba haram ne ba amma wannan munkari an fahimta saboda haka mun munkari yana iya zama haramun yana iya zama mu- munkari ba da ke munkari da bai makaruni ne zama da ke matsayin haramun ba kuma yana iya zama ma'azin da bai dace da shi akwai hadisin da bai dace ba kamar ainihin kana tafiya a mota kana ga hannun masa a ce ana ya ga sa masa ai ga ga ya ga wannan haramun ka aikata amma ya dace kana tafiya kana ga masa korafi na tambaya ne haramun ne to amma ya dace kaga munkari ne saboda haka munkari yana iya zama ba ma haramun ba amma bai dace ba to amma a wannan aya tun da kaji an ce dole ne a yi to wannan abin ma'arufin dole ya zama na wajibi to kuma tun da aka ce dole a hana to ma- mu- munkarin da za a zai zama dole a hana ya zama mai haramu shi ne saboda da ya ce ainihin alwarar da bin abubuwa na ma ya yi kuɗin bin ɗari na to wujubar amuri abinda aka aka yau zama wajibi a aikata shi tun daga dalilin cewa wajibi ne tun da idan wajibi ne a wani da tawaru da tawaru da tawaru to wal qur'an min munkar ma ma yajibu tarku bi dalilin wujub al nahy abin ma abin da bai da munkari mu anan shine abin da ya zama wajibi a wasu saboda dalila din wajibin hali an ce wajibi ne a kaga wannan abin ya zama haram to kuma wani wani ainihin kuma malamai suka kafa hujja da wannan aya wajen nuna wajen cin amurdin ma'amurdin da aya a rubuta wanda suka cewa da larura ne cikin larurorin addini a wajen musulmi ana kafa wannan a hujja da wannan aya ce yana cikin abin da ke razi to sai aka ce wani takun min kun umma daga cikin a sami umma waɗanda su suke yi minkum ma'anar shi baro min karfi daga cikin ya zama a cikin ku akwai umma to me umma mugun mutane ne to shi ma kamar yadda muke fasarar wani za mu ji fasarar da wayo a cikin majma'a ya ya kawo ruwan cewa imam sadiq alaihi salam ya karanta umma din nan da ahimma ka karan na sha haka wannan zubar kala na karu ka wani ce ainihin abin da muke nufi mun ce kara ne ko da muka ce da zan tsana ni gura ta ta hukumin matu himmu muka ce man jafar zara alaihi salam ya ce ma'anan sa ta hukumin matu himmu muka ce ba mimi da mimi ne an bayyana ce ba mimi da mimi ne in kullum da bikini ne kaga in ka ɗebo daga cikin wani mu ko tsaye ba mai da ko kwasa da ne ka da ɗebo daga ciki ko amma mata yin gona da kuke su kana son shiga baya shi ne a nan amma sai ya zo da me amma sai ya ce ma'anansa lanta ba ni lura da kuma mata amma ba haka ake karanta ya ake karanta lanta ba ni lura da kuma min mata amma ma'anansa abin da wannan kuma sai aka ce to me ne kawo ba ya ci aiki da cewa ya daga daga gare shi ci aiki ma'anan wata kullum umma din nan ya ce ana yin da bayan ma wata kullum umma din mutum wani takun min kuma ayin mutu abin da yake nufi. amma da aka ce umarin ko ayin mutu umma a cikin kafe da kai masu da an tambaye shi kuma dan gane da an bude da wani duk na da aika na da ayin ayin ma jam'in imam jagorori ke ya zama a cikin kwakwo su jagorori kaga ba kowane kowane mutum ne ke an bude da wani da na yana sai waɗansu mutane saboda su ɗansu mutane ne da wajen su a cikin kafi da imam sadiq an tabbai shi dangane da amurin na farko a na haɗa da a wajibin kuwa alal ummati jami'a al'umma gaba ɗaya sai amur bin ma'amur da lahi ɗan nuna ba ƙalu ba shi a wajibi ne a kan dukkan al'umma ba ƙila wani aka ce dami ba da ɗan wajibi قال إنما هو على القوي بالعقل والآن والآن بالمعروف من المنكر ما أرى ضعفة الذين لا يهتدون سبيل إلى أي من عين أن يكونوا إلى الحق من الباطل من الباطل yace da ni aka ce mai da ake da aka ce ba da kowane sai ce ya hau kan mu إنما هو على القوي المطلق مطلق الألبان ده أجي مسؤولية الألبان ده أجي مسؤولية نيتي عيها نيتي أبدا زعما sannan kuma ban da wannan al'alimu bil ma'ruf min al munkar ya san ma'rufin ya san munkar ya gane bambanci an bayyana shi ya san menene ma'ruf ka san zan kai kana sauraron rediyo akwai wasu shirye-shirye da aka rika yi wani sunan sakwar gida barka da rana wani mai gida barka da warhaka wani filin matasa wani filin filin yara manyan gobe in za ka ana ga wata a ce bai kamata ba a ce matashi ya baro gida ya boshe bayan ya zanzare sai kawai ne na ana da bawani ba wajen ana kallon shi ya kamata ya ne bai kamata kowar gida sai gida ya ba da ɗan abinci ne a ɗan musu sai ka mata kai kai kai kai ta gaya mu mutane ana ta kokari ana nuna su mu an adam ba mun kasan mu ba a ce matashi yana yi kuɗa mai gashi to abubuwan da sai a ma wanda wanda kuma mamaki da irin wannan kuma kowa sai kawai ka duniya su kun da kawai ce Allah ba ce magana da addini sai ma abincin addini ba kowa ne magana da yamma ne a irin wannan na ji wani ana gani da wani mushi aka ce bai kamata wata shi yana tsaye sai ce aka gani to to shi to kai ina ka samu wannan ya ce aka gani wannan kai kai da gani mutum ya wani yaro da ya magana da ba kowa ke magana da yawon kuɗi ne ba sai ka san menene ma'aunin menene munkari ga wannan za ka ji wasu suna da suna da an aiwani abu a ranar munkari ne ko a bar wani ba rayuwa ko bai saboda da su kadan suka yi rage masu karshen su da ana yi wani a wani wani kawai wani kan yi wani tare da sauran su yi shi da gaiwa wani shi kuma kuma sauran su ne ko ba ku kai ba ku ba ba kai na wani ya ga wasu shi ko ka duka da ba ku ba wani shi kuma sauran su ko ba kai ba ku to shi ya kai na ka ga wani kuma ba zai muke wani shi kuma wani rubutu a cikin mutum sai wani ce musu ba shi gado ba wasu ba shi musu a biyu a wani yana da kuma sai ga su a zikin wai ba ke mai sa kishi da shi masallaci a gani ba shi gado hoto ai sai ka fasa shi gado sai ka fasa duk kudin da shi da akwai hoto su ba mai sa kishi da kudi a wannan sai ka ɓaro da kudi ne a cikin kare ba ce kuma ai sai ka kawo wani da aka ce ba a shi ana shi gado kudi ne na da hoto a ciki ina ka sa ina kai ina kasancewa a shi gado kowa a mun rubuta kowa a hausawa kai na kasan addini sai ka san menene aka aka ce a yi me aka ce a bari sannan kai wurin ba kowa ne suka yi wasu a wasu mutane sun nan suka ga sun ma ga haka ga su wasu wasu na ta tafsiri ana ta zuba tafsiri ana ta zuba da ne ya zama tafsiri to sai ba kowa ne ya kamata ya zama kasar mai yake ba ɗaya kasar mai ne ne to kaga cewa ta da ɗaya min kenan a ce ba kowa ne zai ce ni ba ba sai wanda ya san mene ne ma'aru da biyu wanda in ba ka ba yanzu nan ya ce a yi munkari ko ya hana ma'aru saboda shi a gaban su haka ake ko mutum yana yaro aka yi hana mutum da yake yaro ta wani ake waɗanda ba su shirya da za ta farke ne da wannan ma'aurin menene haƙƙin neighbor wanda dai da zalika kitabun ba yace dalilin wannan kuma a littafin Allah ne Allah ce wal takum minkum umma hada kasun ghayru am wannan kibantacce ne ba haɗa kowa ba kamar Allah ta'ala wa min ummin musa ummatin yahduna bil haqqi wa bihi yahdun kamar da Allah ta'ala ke faɗi dangane da al'ummar Musa ce daga cikin al'ummar Musa wa min ummin daga cikin mutanen Musa akwai ummatin yahduna bil haqqi wa bihi yahdun ولم يكن على أمة موسى ولا على قوم على كل قوم وهم يومئذ أمم مختلفة بكي أحد قوم موسى قوم موسى فسي على أمم لي دبر والأمة واحد أمة غير فسائل والأمة واحد فسائل أمة أنا أمرني كم أمة كم متنع زوا سما إذا متنع زوا سما أنا أنا شو da Allah ta'ala da gane Ibrahim ya ce inna Ibrahim kana ummatan qanita kai shi kana ji masa ma'anar sauki a lillahi nan wale ala man ya ala mubarak fi hadhihi al-qurna min man man min min harajin idza kana la quwwata wala adada wala ta yace wannan bai kawo kan wanda wanda bai san wannan ba a cikin wanda zai iya sassautawa idan ya ga baya da ƙarfi ko baya da baya da wani masu ƙarfi idan ya faɗa bangaren ba za a ci bayan saboda yana da rarrauna mai ko mai ilmi sai yana da ƙarfin faɗa ya ce yana zama yana ƙirin mawajibi amma amfanin da ya zama shi in ya faɗa shi zai tafi nan ma ba a ba da al'amuran abubuwa na al'amuran wajen mu da yake umarni ne wani babi ne saboda a cikin fito duk lokacin da kaga kaga babin jihadi ko za ka ga amur da yau ko da ana da nuna kuma ta wajibai ne wajibi ne ne da jihadi na amur da yau ko da ana da su da akwai jihadin amur da yau ko da ana kuma aka ga anan ko ka sun warware wajibcin akan mai hau kuma da wani tsarin da ya ake yi da sauran duk duk wala ya yawo ya yawo anan ake sani ya ake yin mamu da yana da ƙa'idodi don a yi wajen yin sa akwai inda za a ce ƙa'idai har ma sai ka sami zuwa don misali misali na haƙarin munkar an ce za ka yi da abin da ya zama lazimi in in kai abin da ya wuce wannan na ranar da sai zama kayi kamar idan za ka iya tsawatawa da baki sai ka sa kai kai magana ko kuma magana za ka iya da taushi sai ka kausa ko kuma kai yadda ka ingiza mutum mai makon ya gyaru sai ka lalata shi da sai zama kayi ne mai kwa kayi amma mahallinsa insha Allah yana ko ka ha da sada ma ya da sun ko sun magana mai tsawon gani da abubuwan to ya ce kuma an tambaye shi masa da ya yi dangane da hadisin nan da ya zo daga wajen daga wajen annabi sallallahu alaihi wa alihi ya ce cewa إن أفضل الجهاد كلمة أن يكون الإمام جاهدا babban jihadi shi ne kalmar gaskiya kalmar al'adalci daban shugaba jari aka ce me ma'ana wannan sai ma alai sallallahu alaihi ce hada alaman al'ala hada ala an ya'muru ba'da ma'alifati wa huwa ma'alika ya kurmi wajen lafa ya ce wannan wani in ya san in ya umarci shi bayan ya san shi kuma ya san zai kafa da shi ba ka da zai shugaba idan an ce faɗa ma a shugaba gaskiya in in ka gaya masa gaskiya ya kashe ka kayan babban jihadi kai ne kai ne ka zama sayi da shahara من يدعو الرواية سيدنا الحمد لله ولا يبقى عمل شيء يعني بس جاي idan wani mutum ne wanda yake ba ba wani sassanen ne bane ba wani mutum ce bane ya je ya makar da halaka ya ba da aka kashe shi ba shi da shi kuma aka kashe sai idan ya shi wannan yana da dalili ya gaya masa kuma ya san zai iya amma sai kuka an bayyana ba kowa ne ne an bayyana sai jin ba ka bayyana wannan da bai zama abu da jihar da idan kai ba ba wani ne wanda in kai magana ma za a saurare misali shi shi shi wannan jami'ar ya san malam ma ne kuma ya san shi mutum ne mai faɗan gaskiya kuma shi dai akwai itibarin zai iya kaba da zai ga masa sai kuma sai ya wasu ce a ranar da ake bala yin lafiya sai ya wani shi ne amma ban da wani wanda yake shi mura ba ma san shi ba wani rarrawa ma wani ma sai je kuma shi kuma sai to bai zama a wani jihar saboda shi dama bai cika shawara kaga ba kowa ke kenan yake abubuwan da gobe abubuwa da an samu ruwa da gare shi inna ma ya kuma birin abubuwa da ana da mu'minu fayatta iza fayatta iza au jahilun fayatta amma sai ba sautin hausai fara wanda ke umarni da mai kawai ana nuna mummini ne wanda ke wa azai wa azai a wasu ko a sanar da jahilin da bai sani ba amma ma'abucin bulala da takobi wannan ba shi ne wato kenan mai iko kenan mai iko ba shi ke wasu shi da yana da yana da gudanar da takobi sai ce daga yau wanda ya siya wanda ya sake kaza za mu gora da shi zai tsaya yana wa'azi a wani wani lokaci ina ina ina tsaraka yana sauraron rediyo wani kwamishinan yan sanda kwamishinan yan sanda ne a jihar lagos wani lokacin da abiola ya rasu su suka je suka kona gidajen mutane irin yan arewa da kuma suka karba su sai kwamishin da gidi ce ka ya ga mu a ce kuma kuna kuna masallaci ɗaya da mutum ko coci ɗaya amma ka je ka kashe shi wannan bai kamata ba. ni ka ɗaya ma ma ce ko kai kwamishin ɗin sanda wace ko kai wazi aikin kwamishin ɗin sanda ya wazi ya kamo wai laifin kisan kai suka yi musu kamun ko ɗaya ba ko mutum da bai samu ko kowa haka ake yi wace maka da wani wa'azi na wani baya da ƙarfi amma kai an ce ka tsara doka ne ka je kana ma mutane ma zai bai kamata ka kashe mutane ba ba in ka ga wanda ya kisan ka ne za ka kama shi za ka ka ce bai kamata ya kisa ba me aikin ka me yasa aka ba ka yin ba aka yanka maka albashi doka ka kenan ma'abocin takobi mai bindiga yanzu kenan mai bindiga mai iko shi ba shi ke wa'azi ba shi me ya kamata ya yi shi mun sai ya ladabta saboda shi an shi shi yana da iko ya ce daga yau kada wai wanda ya sake kana zami bai kamata ya amma sauran mutane ba kamar malami yana masu ba iko ya shi bai kamata ya kaga nasa da shi ne sai ya faɗa ko ko a ɗauka ko kar a ɗauka rahama bai ba a cikin a cikin kuma tafsirin kuma daga imam ba ta bangare da wannan aya ya ce wannan ummatin din nan da ake wanda a wani ba aka ce ayar nan a iman ya ce fa hada da alima wa sallallahu alaihi wa man taba aku ya kuni da khair wa ya'muru bil ma'ruf wa wannan ya akan a iman a iman da iyalan gidan Muhammad ne sallallahu alaihi wa da wanda suka bi su su suke kira zuwa ga gaskiya a cikin nahjul balaga annabi yana cewa wan hau anil munkar wa tanahau anhu fa inna ma umirtum bin nahi wa adad tanahi wannan ya tsallake mafarko ko ana munkari bayan kun hannu daga munkar domin an umarce ku da bai ani ne bayan kun hannu hana hana nuna sai in baka da sautuwa da mutum a yaka kuma wani ba da ce a rantare na don bai da bakin magana sai sai ka hannu sannan ba ka amma kan aikata mummuna ma ka ce akwai ko ka ce bai da wani ma'ana ba ya bai da ma'ana kana aikata mummunan jari ne bai da wani ma'ana ba zai tasiri ga kowa ba ka ce bai da wani ma'ana ka an ko da ake cewa ka hana bayan kan karu ne akwai masu cewa wai an cewa wai ka kai mummunci kai mummunci da ke kowa ka aikata kuma ka hana mummuna ko kana zai ke a wasu wasu masu wa'azi suka yi irin wa'azozin nan aka yi su aka da su do as i say domin su do as i do duk wanda ka ji ya ce do as i say domin su do as i do to ka guje shi yadda za ka guje iblis kai shi ma iblis ne ba in ka san abin kirki ne da bai ba za ka yi ba. in ka san wannan mummuna me yasa kake aikata أتأمرون بالبر وتنسون أنفسكم أتأمرون الناس بالبر بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تظلمون أولا تأكلون يقول الله مجبوط عليه da ذكرت وأنا كنت أقول عنك yanzu ka san wannan abin shi zai samar da kai wata gobe kiyama sai ka ce jama'a ga hanyar nan da ba za ku zo a ce kai mai sa ba ka ce aka aka kawo ta da ba yana da ma'ana ai ya kuma zai ta kurba yau da ya na an ji ya na an ji ka ce ka kana son za ka yi gini ba za ka ba za ka kuma kai ko kan kuma nan nan inda ka gara bai mutu mutuwa yake za ka amince ma wannan mutum tun da kai tun da bai bai ya ce maka bi wai ba a halaka a nan amma shi inda ne da nan ne ake halaka to ka tabbatar ba ka amince ma inda ya ce a zuwa a halaka da inda yana ne yana ne ba ka halaka yawa sai wanda yake shirka da abu mai kyau yake cewa a yi sai wanda ya hana daga mummuna yakin cewa a bar mu domin a ce mana ka hana ba sai da aka ce ka bari to da ma shi ke a wani zance na amirin harwa ya ce alhaji bara ya ce la'anar lahun amiri na bin ma'arufin tariki na wannan yi na anan munkarar amiri na ra'a Allah ya la'anci masu umarni da kyakkyawa amma ba su yi ya la'anci masu hali da mummunan da suka yi to kaga kaga kaga mal'uni ne wanda ya ce a yi abu mai kyau a hali shi ba yi mal'uni ne wanda ya ce a bar mummunan a hali yana to ga wanda ya kama ko wani hadishi ya ce ba ku umarni da mai kyau ko ba ku aikata da warmu ku ce ba bar mu muna ko kuna yi ka ce ya iblis ba zan saurare ka ba ba duk wannan iblis ne kawai yana maka hadisi ne ba hadisi ne ba hadisi domin hadisi ba ta da sai mu sai da dan tambaye mutum sai mu tambaye to su wane ne kurwa su aka aje mana a matsayin kurwa da ran mu ce mu ko dan ma mutum ba ta gane ne wace wa aka ce mana wa aka aje mana a matsayin kurwa na tabbata wa aka ce mu koyi da shi to yana yin munkari a kai na faru ma da kana mun da kana yana ce a ma'arufin da baya yi a wani kujin su da baya su da shi ne kurwa ɗin mafin ake yi bayan za a yi har wata al'adun da shi a bayyana cewa wa ma ba da an haru a wani hukumu wani al'adun alama a haru wani sun san an fa'amin da nake hana ba zai yi ce muku ku yi abu ku bar abu hali ni nan ba sai yi ba ka yi abu ka ce mu mutane su bai to ba ba amurbin ma'aru wanda suka yi ba tashe-tashen ba ba bai yanzu jiya a kano yau kuma a tsari mutum zai tambaya wani ne ya sa a daidai wannan lokaci na wata wakwana me ya sa kuma a da yake yake zagayawa a daidai wannan ɗaukar wannan da wani mu ba raba ku sun yi kuma har an san bayan da suka tare mu a kaduna suka yi hankoron wasu da janar buhari da shehu ɗaya da wasu ne magana shi ko wanda suka samu kuma sun tona kuma sa su don sun saka wannan da su ma sun saka kuma wani suna ko a kowane su shigo su kasar da mu ne wani ta'addancin suna na isa don sa akwai amerikawa da suka shigo nan sun nuna za su taimaka ba ba da yan matan ci ko akwai ba wanda zai yi su amma ana ganin ba kuma sa akwai isra'iliya da aka yarjejeniya mu wai za su yi maganin ta'addanci mu ba su da wani aiki in ban da ta'addanci suna nan kuma ko shakka babu waɗannan miyagun ayyuka wanda ya nuna da lalle da mummunan aniyar an ci wanda ya tashi a zama a nan kusa da muna a nan a yar kwatar karamar hukumar sabon gari ana tantance ma'aikata ne kuma sai aka ce ma mata masu ciki su shigo to sai da suka shigo ne aka tare da galibin waɗanda suka mutu mata ne kuma da yawan su suna ciki kuma da yawa ainihin nama ko a karɓi ba ana zuba a gana masu to bayan da za ka yi wani bidiyon shi ka tamka wata dabba ya ce ya ce maka kai musulmi wanda kake shagarta kai shagarta da yin ibadar azumi ya ce maka wani musulmi ne ke kai musulmi a kuma wani wata mai akawa wannan mun san aikin masu ke kasashen zuciya ne ita shi ya kan nan idan gani da babu da aka samu sabacin juma'a na na na birnin kano ya ce wannan aiki ne na masu ke kasashen zuciya wanda allah ta ala ya saba sarrafa ya saba ta su a cikin alƙur'ani ya ce zuma kasar kuru ba ke kan ijarar da aka shaɗa kasu wannan ba aikin mumuni bane ba aikin musulmi bane ko wani ne ko me ya yi ba yadda za a kashe musulmi a cikin musulmi ke kashe to wai kuma mene mene wani kuma waɗannan mutane me yasa kuma yanzu daidai wannan lokaci me yasa kuma suke zagayawa amma suka zo zare me yasa lokacin da muke gaba muke gaba da yin kursu roƙon Allah ta'ala waɗannan miyagu Allah mu ɗauki sarki game da masu mummunan hanyar su kawo kansu. Ta su duniya da zaya. Thank you.